اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وتزل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا الحمد لله بسم الله ني هذا ركاب القواعد شافي لنا ولي تغوت الحمد لله يا قالوا Kawa'idi, shafi na talatin da takwas a namu. Wa amma fara'idu zakati, amma ka gafarin lan zakka fa arba'un guda hudu Zakka, ita ce rukuni ta uku daga cikin rukunan musulunci, kalmar shahada, sallah, sai zakka. sannan azumi sannan aikin hajji zakka ita ce rukuni ta uku kuma tana tare da sallah aqimu salata wa atu zakata ka gane ai allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yutuna zakata ko duk inda sallah take tana tare da zakka duk mutumin da yake yin sallah baya ba da zakar dukiyarsa to Allah ba zai karbi sallarsa ba. Ibn Abbas radiyallahu anhu yace akwai ayoyi guda uku a cikin Alkur'ani ta dukkan sun sauka makarunatun da arba'i ayati. Ayoyi hudu ne kowace tana gwame da wata aya. Bi ma'ana kowace aya farillai biyu ne a cikin yace sallah da zakka Allah ya hada su a guri daya. aqimu salata wa atu zakat bautar Allah ya hada ta da yin biyayya ga iyaye ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a yace wa bil walidayni ihsana yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yace wa bil walidayni ihsana duk wanda ya bi Allah bai kyautata wa iyayensa ba Allah ba zai karbi bautar da ya masa don tare suka sauko ba a raba su sannan yake duk wanda ya yi sallah bai ba da zakka ba shi ma Allah bai karɓi sallarsa ba in dai zakka ta waje ba a dukiyarsa mallam zai gaya maka farillan zakka ya ce fa arba'un guda hudu ne na farko anniyatu kudura niyya innamal a'malu bin niyyat duk ayyuka sai da niyya saboda haka niyya din wajibi ce wa tamamul hauli da cikar shekara idan annaqadul hauli ita zakka din iri biyu ce akwai wanda shekara shekara ake yin ta shine zakkar dukiyar kasuwanci da zakkar dabbobi akwai kuma almu'asharat wanda ake cire goniya ɗaya bisa goma shine zakkar gona ita wannan ba shekara-shekara ba ranar girbi ake bayarwa wa atu haƙahu yau mai hisabihi to wannan yana maka magana annaqdul hauli kudin da ake masa zakka shekara-shekara akwai kuma na ma'adalai shi ma dukiya ne tunda zinare da azurfa ne amma ana ba da zakkarsa yau makuruji ranar fitowarsa daga cikin ma'adanin nan nan yana magana zakkar kuɗi ko ta dabbobi to sai an samu tamamin haulu cikar shekara wa tamamin lissafi da kuma cikar lissafi abinda ka mallaka din sai in ya kai lissafin da ake masa zakka wa adamun naƙali da kuma rashin cirar da ita daga inda ta wajaba sai dai in akwai wani guri da suke da tsananin talauci to ya halatta in ka bayar wani bangare na wajibi a inda ta wajaban sai ka cirar da koda mafi yawan ne ka kai musu mabukata ne to alhamdulillah wal hasalatu ada sai mu Alai Muhammad an samu lissafi ah to mu aka ce mana naka a jira Alai Buba ne ko ko to ni sai dauka kwana Alai Muhammad abin ya bada mamaki wallahi kowa dau littafin nan kuma jakar gaba da aka ɗauka a cikin masallaci kuma kuma ta kowa tana nan a ciki ba? Ranar asabar jiya ne kawai aibar ba. Aibar ba a yi karatu ba. tun da jiya dai da aka ruba mu Allah Allah bayyana mana shi ne yadda ba bakin ciki wanda zai karatu zai zai karatu da littafin zaka ya lura da gurin kuma waye to kaga sauran ma ya kamata a dau mataki ko kowa dinga tafiya da nasa ko kuma a ƙara sa ido akan abu ai shi ne mara gaskiya fako ne da shi sai wata yana yana fakan idan mutane Allah ya bayyana mun ina za mu tashi to aka gari ba shafi na to farko ne shafi na biyu awwalu ma yajibu ala mukallaf farkon abin da yake wajaba akan balagagge mai hankali in kaji an ce mukallaf mutumin da ya cika sifa guda uku na farko shi musulmi ne kuma ya balaga kuma yana da hankali to wannan shi ne shari'ar musulunci take magana da duk abu da zaka an ce wannan abun wajib farilla ne ko an ce wannan abun haramun ne ko wannan abun bai halatta ba ko wannan abun sunna ne ko wannan mustahabbi ne to ana magana da mutumin da ya cika siffar nan guda uku musulmi balagagge mai hankali shine almukallabu to ka lura da wannan kalmar awwalu ma yajibu alal mukallaf to duk wani lamirin da zai kawo maka a cikin muqaddiman nan har a tadda fasali to da shi yake magana eh mukallafin ba zai kala maimaita sunansa ba shi yasa ma ka gana an samu a cikin baka an yi baka ta farko an yi baka ta biyu sai aka sa awwalu ma yajibu alal mukallaf a cikin bakar to duk wani lamiri tun daga tasihu imani hi hi din nan yana koma ga mukallafin ne ma yasluhu bihi bihi din nan hi din nan ai ma yasluhu dil mukallaf yana koma gare shi yace ka akami salati wa harfi wasu yami to da yake wa yajibu alaihi ai wa yajibu alal mukallaf damirin alaihi yana kowa ga mukallafin nan wa shurutu tawbati in kaje har annabi alama fata da shi aiki wannan yato Allah ya uda kare sake koma waye kare koma mukallafin nan dai da shi ake magana in aka ce wala yahillu lahu ai wala yahillu lil mukallafi duk inda kaje wani lamiri na hakuri ko na ta'ul mukatab ko na ya kamar Allah ya kuda duka yana koma ga wannan mukallafin ba sai ya kara maimaita masu dinsa ba saboda haka ka rike wannan lukda da kyau mukallafi shine musulmi balagaje mai hankali to farko abin da yake fara wajaba a kansa daga ya balaga abin da ya zama wajibi a farko tasihu imanihi ya inganta imaninsa ya inganta imani yaya inganta imani yake ya san Allah da siffofinsa ya san manzon Allah ya yi imani da shi da sauran shika-shikan imanin nan guda shida duka ya yadda da su farko tuku mujmilan kafin a zo tafsiri an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan dole musulmi ya yarda da wannan shine shi ne matakin farko na inganta imani ka san Allah shi kadai ne abokin a wato abun bauta shi kadai ne abun bauta ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne ka yi imani da sauran manzannin Allah da mala'ikun Allah da littattafan da Allah ya saukar daga sama wanda ka sani da wanda baka sani ba su ma manzannin wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan ka imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi to sannan kuma ka ci gaba da neman sanin siffofin Allah da kai imani da shi da abin da ya wajaba da abin da ya halatta da abin da yake koruwa ga zatin Allah sannan su ma manzannin Allah ka san abin da ya wajaba a gare su da abin da ya halatta da abin da yake koruwa a haƙoƙinsu kuma ma'arifatu ma yusulu bihi farada ainihi sannan mataki na biyu da ya zama wajibi akan mukallafi bayan ya inganta imaninsa to sai ya nemi sanin abin da yake kyautata farillan ainihinsa da shi ma abin da yusuluhu yake gyara farada ainihi farillan ainihinsa bihi da shi menene abin da zai gyara farillan ainihi shi ne ilimin fiqhu da shi ake gyara faradu aini sai ma ya kawo maka misali na farillan ainihin yace ka hakani salati kamar hukunce hukuncen sallah to sai ya je ya nemi sani ya ake sallah menene farilla a cikin sallah menene sunna menene mustahabbi menene makaruhi menene in ya faru yake bata sallah sai an sake menene in ya faru sai an yi sujada qabli me in ya faru sai an yi sujada ba adi ka gane ai bi ya san wannan kafin ya ce zai bauta wa Allah wa taharati da tsarki ya san hukunce hukuncen tsarki da dukkan nau'o'insa an ce dahara abu ne mai faɗi tun daga tsarkin hadasi da kabasi kashi da fitsari da kai sunansa dahara dama zai ai wannan ya tafi dahara ko ana nufin wai ya tafi wanda kashi da fitsari to tufa da yayi najasa za a yi sallah sai an tsarkake shi ma dahara ne gulin yin sallah sai an tsarkake shi ma dahara ne alwala dahara ne taimama dahara ne wankan janaba dahara ne wankan haila dahara ne wankan jiki dahara ne duka wannan fannonin ya san hukunce hukuncen su wajibi ne inda wani ba zai masa ba wani baya dauke wani shine fardu ainihi wasiyami haka na aka shigo babin azumi shi ma yanzu mun karanta a kawa'idi ko farillan azumi gobe za mu shiga kuma na dubbansa a yau a yau zakka muka yi shi shekaran jiya ne muka yi azumi to haka shi ma ka san abin da yake halatta da abin da yake bata azumin da abin da yake wajaba ga mai azumi da abubuwan da aka hana ga mai azumi duk ka sani kafin ka ce za ka yi azumi Allah ya kalba wannan misali ma ya kawo maka shi yasa za ka fita shi ka hakami salati wa taharati wa siyami amma sauran ma wajibi ne kamar zakka ka gane ai da sauran dukkan ayyukan ibada sai har ma ayyukan mu'amala kamar kasuwanci a ƙarshen muqaddima ai ya ce maka wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi ba iya waɗannan kadai ba ba kuma aikin addini ko aikin ibada kadai ba har na mu'amala kawai kasuwanci ne zaka yi ko wata mu'amala za ka kulla da mutane ko wata kulɗa za ka yi ta kiwo ko ta noma to wajibi ka san abin da Allah ya wajabta da abin da ya haramta da abin da ya halatta a cikinta idan kai da ka to fa Allah ba zai karɓi uzurinka ba in kai kuskure Allah zai kama ka da shi in ka cire ba Allah zai kama ka da shi ba ruwansa da baka sani ba ina fata an gane kuma ba zai karɓa ba in kai masa da jahilci duk kyanta الحمد لله ويجب عليه قومي أبي لنا والوارثات من النساء فصل فصل نفرق أجتم ونن بابي ko a cikin wannan babi na goma alfurudun lati هي أصول ستة الفرود ربربان قادو جنيا لا الفرد كاغاني أي أنك الفرود جمع الفرد جنيا لا الفرد أنك فرائض جمع لفريدة دا الفرود دا الفرائض دكا في جمع أما ولا جمع لا الفرد alfara'idu kuma jami'i na alfaribatu to ma yake maka alfurudu rabaraban gado dama a farko ya ce maka albabul ashiru fil fara'id malamai suna cewa rabon gado alfara'id saboda haka ya zo a ƙur'ani haka ya zo kuma a sunna ƙur'ani Allah na cewa nasiban mafaru ba ko nasiban mafaru ba kuma wani zai ce fariba tan min Allah to sai malamai suke kiransa da alfariba shi rabon gado sannan manzo Allah ya ce ilhaqul fara'iza li ahliha kama abqatil faridatu fali rajulin zakari a fali aula rajulin zakari yana cewa ku rufkar da rabon gado ga ma'abotanta abinda rabon gado ya rage aka raba ko aka bashi aka samu saura to fali aula rajulin zakari yana maganar asiri abinda ya rage nan za a ba wa mafifici wanda ya fi kowa kusanci da mamacin nan amma namiji rajulin zakari ba a ba mace asirci to wannan shine ma'anar farilla ana rabon gado allati wanda ita wannan rabon gado hiya usulin sitatun ita suka shida ne duk wanda kaza an ce an bashi wani nasiban mafarudan a gado an bashi wani rabo na gado a mafaruda a ban yankowa to an bashi ɗaya cikin shidan nan in dai mutum ba asibiti yayi ba in dai shi ba asibi ba ne wani kashi ne da shi a cikin gadon to an ba shi ɗaya ne cikin sussuka guda shida akwai nisifi akwai sulusi akwai sulusani akwai rubu akwai sudusi akwai sumuni wannan shi ne usulu sitta sussuka rabon gado guda shida a gado babu kumusi sai dai in auli za a yi babu tus'i sai dai in auli za a yi babu ushiri sai dai in auli ya shiga waɗannan tuzukan guda shida nisifi sulusi sulusani rubu sudusi sumuni su ne usulun sittatu duk wanda kaji an bashi rabo a gado to ɗayan shidan na aka bashi sai malam ya fara da mafi to na farko dai ku misali ya fi nisfi yau sai ce an nisfu tushe na farko daga cikin shida shine nisfi wato rabi a raba dukiyar mamacin biyu a ɗauki rabi kwacokan a bawa mutum shine rabansa wannan wa huwa fardu kamsatin nisfi nan rabo ne na mutum biyar duk wanda kaje an ce a gadan nan an bashi rabin dukiyar mamaci to yana cikin mutum biyar ɗin nan in bai faɗo cikin biyar ɗin nan ba ba dama a ba shi nufi shi kaɗai na farko shine albintu ya mace lissulbi ta tsatso yar mamacin ce ya mutu ya bata ita kaɗai in na ce ita kaɗai na nufin a cikin 'ya'ya ko da ya bar uwa da uba ka gane ai in dai a tsatsansa bai bar kowa ba sai ɗa ƙwaya ɗaya mace ba ɗa namiji bismillah zo nan bismillah zo nan babu ɗa namiji kuma ita kaɗai ce macen ya'ya matan ba biyu bane ba uku bane ba hudu bane ita kaɗai ce uban ya bari a ƴaƴa dai to za a ba ta rabi ko ko dawa dawa a gada ko akwai jikoki maza ƴaƴan ɗa wanda su za su gaji wannan nisufin su je su yi nizzakar musul azul unsayin amma tunda ita ɗaya ce za a ba ta nisfi na dukiyar ubanta wa bintul ibni da kuma ƴar ɗa ƴar ɗa je mun faɗa ƴar ɗa ba ta gado ita dai ƴar tana gado ga ta albintu amma ɗanta ko ƴarsa ba za ta yi gado ba amma ƴar ɗa tana gado a matsayin ƴa idan babu shi da ke inda adami ha yayin rashin ita ƴa ta tsazo din kakan nata da ya mutu bai bar ɗa ba bai bar ƴa ba bai bar jika ɗan ɗa ba sai jikanya mace ‘yar ɗa. Jikanya na yi sakwatan jiko? A kalanci babu jikanya. Ba ka ban mace mace da namiji ana. Duk jika za ta wani ai jikar da ce. Amma sakwata za ce jikanya an kaji jikanya to mace ce. Yawwa nan ka sun fi kalanci. yawwa idan aka rasa ya ta tsago sai aka samu yar ɗa to sai a bata wannan nisufin shi ne ce inda adam ya yayin da aka rasa ya ta tsago ai inda adamin binti sulbi wal ukutu lil abi ta uku da ake ba wa nisufi ita ce yar uwa lil abi wal ummi ta bangaren uba da uwa na malam ya mana gwalu gwali maimakon shi mana al ukutu shaqiqa sai wal ukuti lil abi wal ummi yar uwa ta bangaren uwa da uba ita ce shakikiya ita ma ana ba ta nisfi ita zama ita kadai ce mun sani kuma dan uwa ko yar uwa baya shigowa gado sai ba da ba jika babu uba sannan dan uwa yake shigowa gado to in har ta cancanci gadon ba da ba jika babu uba sai ya zama a ‘yan uwansa da jikai bai bar kowa ba sai ‘yar uwa ƙwaya ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to ita ma za a bata wannan nisufin rabi za a bata sannan walil abi ai walil ukuti lil abi sannan ana ba wa ‘yar uwa li abiya wanda uba suka hada da mai mutuwan ana ba ta nisufi inda adam ya yayin da aka rasa ‘yar uwa shakikiya idan ba a samu ‘ya ba ba a samu jika ba babu uba babu kuma ‘yar uwa shakikiya ko ɗan uwa shakiki, amma akwai ‘yar uwarsa wanda ubansu ɗaya ita kaɗai, to ita ta cancanci a bata wannan lissafin. Waɗannan da muka lissafo dukkansu mata ne, babu namiji. To sai cikon na biyar ɗin shi ne yake maka wa zauji da miji. Miji, shi kaɗai ne namiji a cikin waɗannan guda biyar ɗin. Miji da matarsa ta mutu, ana ba shi nisifi ma'a adamin hajibi tare da rashin matsali idan ba hajibi da zai tsale shi gaba da nisifin matar tasa da ta mutu idan ba ta da ɗa ko jika ko ƴa mace ko ƴar ɗa jikanya ƴar ɗanta in babu waɗannan ko akwai uwa da uba dole a ba shi shi hajibinsa ɗa ko ƴa ko jika ɗan ɗa ko jikanya ƴar ɗa in ba waɗannan to za a ba shi nisfi wannan nasin qur'ani ne wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna ko ai haka yusi ta ga mana wala kum nisfu ma taraka azwajukum Allah ce za a ba ku rabin abin da matayenku suka mutu suka bari amma fa da sharadi in lam yakul lahunna waladun in matan naku da suka mutu ba su da ɗa to a nan ɗan ɗa ma yake shigowa a cikin waladun ɗin sai Allah ya fa in kana da hunna waladun amma in ya kasance suna da ɗa to fa da kumun rubu za a ba ku rubu ne ya muku hijabi daga wannan nusufin shine hajibi ya ta da ku daga nusufi ya mai da ku rubu'i bin ma tarakna daga abin da matan naku suka mutu suka bari ina fata an gane idan ma ai babu hadisi isqadin ga miji da miji da mata da uwa da uba da ƴaƴa babu hajibu isqadi sai da hajibun naqali za mu shiga cikin hajibun haji aha to mun yi tushe ɗaya kenan shine me nisfi waɗannan mutum biyar dinnan su kadai ake ba wa rabi a gado tushe na biyu ma yace wa rubu da rubu shine kwata ko ɗaya bisa hudu a kasa dukiya hudu a ɗauki ɗaya bisa hudu a baka wannan shi kuma farudu zauji rabo ne namiji ba a wujudin hajibi tare da samuwar matsali mijin nan da aka ce ana ba shi rabi ba a adamin hajibi to shi kuma in an samu hajibi matarsa da ta mutu in tana da ɗa ko ya ko jika ɗan ɗa ko jikanya ƴar ɗa to za ta tsare wannan mijin nan daga nusufi ya tashi ya koma ruhu shi ne ƙarshen rabansa. Ba ka nan ba magana uwa da uba. Tunda Allah cewa in lam ya kulla hunna waladun, Allah bai ce in lam ya kulla hu abuwaya ba. Ko? Yawwa waladun kawai. Ana ba shi rubu ma'aududu lahajibi tare da samun hajibi. Sannan wa zaujati matar aure da mijinta ya mutu. awiz zaujati ko mataye daga biyu uku hudu da mijinsu ya mutu ana ɗauko rubu ɗaya bisa hudu a basu su raba in ita ɗaya ce ma rubun za a bata in su biyu ne ma rubin za a ba su su raba in su uku ne ma rubin za a ba su in su hudu ne ma rubin za a ba su su raba amma fa ma a faƙadi da hajibi tare da rashin da ma a faƙadi yake ba yawa tare da rashin hajibi mijin nasu da ya mutu bai bar ɗa ba bai bar jika ba mace ko namiji ɗan ɗa to sai a ɗauko rubu a ba su ko a bata idan ita kaɗai ce domin Allah ya gaya mana walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad ai haka Allah yake su matan naku wala walahunna rubu za a ba su rubu mimma taraktum daga abin da kuka bari amma in lam yakul lakum walad in ba ku da ɗa to anan jika ma yake shigo an ba ɗa ko jika fa in kana lakum waladun idan kuna da ɗa to falahunna sumunu mimma taraktum za su tashi daga rubu su koma sumuni min ma taraktu daga abin da kuka mutu kuka bari yawwa da ko jika shi na ko ko mijin ya bar uwarsa da ubansa ba zai hana ba matan nan rubu ko mata nan rubu ba inda ba da ba jika wa sumunu tushe na uku shine sumuni ɗaya bisa takwas shi kuma farodun zaujati shine rabon mata da mijinta ya mutu awin zaujati ko mataye daga uku zuwa hudu ma'awujudin hazibi tare da samun matsayi ko ‘ya'yansa sun kai ɗari dole a ba matarsa ɗaya bisa takwas yawwa sauran kashi bakwai ɗin ku je ku yi duk zakar da hazibi ɗin ta yi in ita ɗaya ce haka za a ba ta sumunin in su biyu in su hudu ne haka za a ba su alhamdulillah mun samu tushe nawa mun samu uku ba to saura uku mun yi rabi saura sulusani da sulusi da sudusi alhamdulillah eh misala shafi na nawa ne shafi na talatin da na za mu tashi shafi na talatin da bakwai wa ƙalilul ma'i kaɗan ɗin ruwa yunajjisuhu qalilun najasati kaɗan ɗin najasa tana najasantar da shi wa in lam tugayiru ko da ba ta jirkita shi ba wannan ƙauli na biyu ne a mazhabar malikiya cewa ruwa ne ɗan kaɗan kuma najasa ‘yar kaɗan ta faɗa masa ya zama najasa ko bai zama najasa ba to an yi ƙaulani nan malam ya ɗauki wannan ƙaulin da aka ce kaɗan ɗin ruwa kalaman najasa tana najasantar da shi ko da bata jirkita shi ba amma mai ashimawu shi ya ɗauki ɗaya ƙaunin da ya ce faya in kanal ma'u ƙalilan wanda jasatu ƙalilatan ko kuri halin hududu ya ce an karanta yin alwala ba ashimawu ma haka ya kawo mai izziya ma haka ya kawo cewa in ruwan kaɗan ne kuma ita ma najasa ta zama kaɗan ce to ba wai an haramta ba ne a'a kuriha min huludu to shi wannan da yake maka yunajisuhu kaga haramun ne ke in har kaɗan ɗin ruwa kaɗan ɗin najasa tana najasantar da shi to ya zama haramun ne a yola ba wai ba wai kuriha ba ke wa qillatul ma'i kalanta ruwan alwala ko wankan janaba ma ihkamul gasli tare da kyautata wankewa sunnatun sunna ne ka yi alwala da ruwa kaɗan amma ka kyautata wankewa yana nuna ka ɗebi ruwan da zai ishe ka alwala amma kar ka yi ɓannan ruwa in kai ka rage kuma kar ka tunkuɗar da ƙwaryar ko gwangwamin ko butar ka tsiyaye ka zubar ko ka ɗaga ka kwara a kafafuwan ka bayan ka wannan duka makaruhi ne mala yace wa sarafu minhu barna minhu daga ruwan alwala ko wanka guluwu zurfafawa ne wa bid'atun kuma bid'a ne guluwi shine ka wuce gona da iri wajen abin da aka umarce ka bid'a kuma ka kawo fararren abu cikin addini wanda bai da asali saboda haka manzo Allah ya ga sayyiduna Mu'adh ibn Jabal yana alwala da ruwa da yawa ba za ta ballan ruwa ba sai yace masa ka daina barna ballan ruwa a cikin alwala ya ce ya rasu da ajulu ru'i israfu za a ce alwala ma akwai barna yake kwarai kuwa walau kunta ala naharin jari yake ko da kana bakin korama ce mai gudana kana bakin kogi kuma ruwan yana gudu za ka yi alwala ko wankan janaba ka yi daidai abin da gaɓoɓinka suke bukata kar ka ɓata ruwa ba a san ɓallar ruwa ka ga dai kogi mai gudana in ma cikin duron goma kaɗi ba dai wani zai zo ya maye gurbin ba kamar ruwan tafki ba da duk yawansa aka ce tafki ne ana ɗibansa yau da gobe yau da gobe wata rana zai ƙare to wannan fa harin jari yake magana ko a bakin korama mai gudana take in za ka yi alwala kar ka yi ɓannar ruwa sai aka gano cewa wannan karanta ruwa wajen alwala ko wanka sunnatun sunna ce ta manzon Allah wa tarhu minhu barnar ruwa wajen alwala ko wankan janaba buluwun zurfafawa ne cikin addini wa bid'atun kuma bid'a ne sai ce wa qad haqiqa tawadda rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala bi muddin da mudun nabu daya mudu fa wanda sai an auna shi hudu yake zama sa'i ɗaya da ake fita kai mudun nabun nan da ake fitar da sa'i da shi da shi manzan Allah ya yi alwala kuma kasan manzan Allah ba ramin ne ba ne yana da cikakkiyar gaba kuma yana da cikakken gemu da sage amma mudin na ɗaya ya ishe shi yin alwala wa huwa wazanu riqlin wa sulusin shi aka ce mudu shine awun raɗin ɗaya da sulusin raɗin bil bagadadi kenan raɗin sunan mudu ne na ƙasar bagadaza a wancan lokacin shi bai kai mudin nabi ba sai ka auna raɗal ɗaya ka ƙaro sulusun raɗal sannan yake zama daidai da mudin nabi yana ga in ku mutanen iraki ne to mudin nabi shine raɗal wa sulusun da sulusunsa wata ɗahara maza Allah ya yi wankan janaba bisa'in da sa'i ɗaya ɗazu mun ce muku janaba ma tana cikin addaharar ko da muka zo ka akami salati wa taharati wa siyami to nan ma lace maka wata ɗahara ya yi ɗahara amma yana nufin ya yi wankan janaba can ba ya ce waƙanta wadda'a nan kuma ya ce wata ɗahara bi ma'ana ya yi wanka bi sa'in da sa'i ɗaya wa huwa arba'atu amdadi shi sa'i ɗaya kuma shine mudun na hudu wancan mudun da aka ce yayi alwala da mudu ɗaya to irin wannan mudun guda hudu shine sa'i ɗaya ya yi wankan janaba da shi wanda bai wuce kwanan sha na ruwa ba kwanan da muke au in akan cika shi da ruwa cikar ruwa ba cikar tsaba ba ai musan cikar ruwa shi baya toro in za ka zuba sai dai ya tsaya ya zube kasa amma an tsaba ce ka cika wani ruwa zai toro to cikar ruwa shi ne daidai da sa'i ɗaya wato kwanan au aka masa cikar ruwa shi ne daidai da sa'i ɗaya arba'atu amdani ya yi alwala da mudinnabu hudu bi muddihi da mudinsa alaihi salatu wassalam shine muke cewa mudinnabi ko saboda asali mudin la'annabi ne shi ya fitar da shi a garin madina lokacin da aka wajibta zakar da kai da aka zo cirewa manzo Allah shi ya fara yi da tafin hannunsa guda biyu masu albarka ya ciko tafinsa guda biyu ya zuba ya ciko sau hudu shine an cirewa mutum to da wannan sabai suka auna suka je suka da fasaka aka yi ma na itace aka auna da shi ake cirewa daga baya aka mai da shi na karfe na mudu har ya zo yanzu irin wanda ake kawo daga saudiyan nan shine muddullabi asali kafin hannun annabi ne guda biyu shi yasa ake danganta shi da annabi bi muddihi da mudun nan nasu alaihi salatu wassalam wa taharatul buqati tsarkin guri bi salatu domin sallah wajibatun wajibati dama a farkon babun karka mata ce babu taharatul ma'i was sauji wal buqat ko to yanzu zai zai ga maka tsarkin gurin yin sallah gunda zaka yi sallah ci akan ciyawa ne ko akan rereyi ne ko akan yashi ne ko akan tabarma ne ko akan darduma ne wannan gurin da zaka yi sallah akai tsarkin sa wajibatun wajiba ne ba a yin sallah a guri mai najasa wa kazalika haka nan taharatu saudi tsarkin tufafin da za a yi sallah da shi wajibi ne wajibi ne tufan da za ka yi sallah ya zama yana da tsarki ba najasa a jikinsa faƙila malamai suka ce inna zalika haƙiƙa wannan wajibci fihi ma cikin gurin sallah da tufafin yin sallah wajibin wajibi ne wujubal fara'id irin wajibcin farillai wakila a kauli na biyu aka ce a'a wujuba sunanil muakkada irin wajibcin sunnoni ne abin karfafawa malamai sun yi sabani amma kauli na biyun nan shine mafi inganci tsarkin tufa da tsarkin guri wajibi ne na sunna mu'akkada idan aka ce wujubal fara'id wajibi ne na farillai kar ka manta ita ma sallar farilla ce in ya zama tsarkin tufa da tsarkin gurin yin sallah farilla ne to ko da mantuwa idan kai sallah da tufa mai najasa sallar nan har abada sai ka sake tunda an ce tsarkin farilla ne ko kamar da sallah take farilla sujjada a cikin sallah ne farilla ne ruku'u farilla ne in ka manta ruku'u ko sujjada misali a cikin sallah ko da mantuwa ko shekara goma ne in ka tuna sai ka sake sallah saboda mai kabar farilla to in aka ce tsarkin nan na farilla ne to ko da mantuwa kenan idan ka bar shi sai ka sake sallah to amma abin da muka sani wanda ya fi shahara shi da cewa in dai da gangan ne kai sallah da tufa mai gajasa ko a guri mai gajasa ba ka da sallah amma inda mantuwa ne baka tuna ba sai da ka idan da sallah ka tuna sallar ka ta inganta ba ka sake to an dawo cewa wujuba sunanul muakkada wajibci ne na sunnoni almu'akkada abin karfafawa inda gangan ka bari ba ka da sallah sallar ka ta baci inda gangan kai sallah da tufa mai najasa ko a guri mai najasa amma inda mantuwa ne ko baka san da shi ba sai da kaidar da sallar sannan aka ce maka gun yana da najasa to wannan sallar ka ta inganta ba dole sai ka sake sai dai a babu mustahabi in akwai yalwan lokaci an so ka je ka gusar da najasan ka zo ka sake sallah shi ba ba dole ba mustahabi ne in ku lokacin sallar ya fita fala tu'adu minhu al-fa'ita ya ga maka tun a ahalan ba a sake sallar da ta tsere in dai a dalilin yin sallah da tufa mai najasa ne wa yunha an salati an hana yin sallah fi ma'adinin ibli a cikin madurkusan raƙuma inda ake kwantar da raƙuma amma banda dangwalin shanu da tumakai da awakai ka san me dalili da shanu da raƙumi da tumakai da awakai ai kashinsu da fitsarinsu ba na jasa ba ko kashinsu da fitsarinsu ba ana shan fitsarin raƙumi ba ba ai ba na jasa ba ne kashinsa ma ba na jasa ba ne to amma me yasa shi aka ware shi aka ce ba a yin sallah inda ake durƙusar da raƙuma saboda taguwa tana cikin dabbobi guda bakwai masu yin jinin haila in ku ana durkusa da su a gurin ba za a rasa mai haila a cikin su kuma ba za ka tantancewa ina ne ta kwanta ina ne bata kwanta ba wannan shine dalili amma wai ba dan kashin su najasa ko fitsarin raƙumi na najasa ba wa mahajjati tsariki haka nan an hana yin sallah a tsakiyar kan hanya mahallun taqruhu taqruhu al-aqdam gurin da kafa take kwankwasa shi wanda ko a jeji za a ga baya yin ciyawa ko tsakiyar damuna sai ka ga alamar hanyar nan ta fita saboda kafa tana takawa to ba a yin sallah a irin wannan gurin wa zahar baitin lahil harami da kuma saman kan ɗakin Allah mai alfarma saman ka'aba haramun ne duk wanda ya sallah akan ka'aba bayi da sallah an ce ka fuskance ta ne ka yi sallah in ka hau kanta me ka fuskanta ita ka fuskanta eh amma an halatta yin nafila a cikinta don manzo Allah da wasu sahabbai sun yi nafila a cikin ɗakin Ka'aba. Amma a saman ɗakin Ka'aba farilla da nafila haramun ne. Wal hammami an hana yin sallah a cikin bayan gida ko tole ko makewayi. Haisu la yuqalu minhu bi dahara gurin da ba a sakakan cewa yana da tsarki. A cikin bayan gida kawa da cewa nan ne mai tsarki bakin shadda ne mai tsarki ko inda ake yin fitsari musamman in kowa da kowa yana shiga saboda haka ba a yin an hana ka ka ambaci Allah ma a ciki ballantana har ka yi sallah a cikinsa wal mazbalati da bola da ake zubar da shara da mushe da kashi da fitsari wasu ma in suka ji fitsari kan bola suke zuwa su wani ma ya ji kashi zai da kan bola yi to ba yi da tsarki ba a yin sallah akan bola wal majzarati da mayanka shine kwata inda ake yanka dabbobi ko sai dai in ya zama a cikin kwatar an ware wani guri shine ake yin yanka wani guri kuma ana sadan ƙashi ne ko ana sai da nama ba a zubar da jinin dabbar da aka yanka a damul masfo ko da jinin da yake fitowa a cikin dabba yana zuba a wurin wannan ba na jasa abin da aka haramta mana ci ya zama na jasa shine addamul masfo ko da mata alaikum mai tatu wa damu jinin ba kowane iri bane don akwai da take au daman masfuhan au lahama khinzirin fa innahu rijsun ta fassara mana wancan hurma alaikum mai tatu wa damu daman masfuhan shine aka haramta amma jinin da za a same shi in an fede dabba a cikin dabba wannan ba najasa bane ko aka same shi a cikin kashi ko a cikin nama wannan ba najasa bane wanda ya zuba lokacin yankan nan shine najasa shine damul masfu to inda ake yanka dabban nan majzara ba a sallah a cikin sa wa maqbaratil mushrikina da maqbaratal mushrikai maqbaratar da ake binne kafirai wanda ba sa sallah haramun ne kai sallah a ciki wa kana'isihim da coci cocin coci ta kafirai ko gularen bautar gunki ko inda suke gwalanniyarsu an haramta yin sallah a cikin su alhamdulillah hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da ne ɗari biyu da hamsin da takwas za mu tashi a babi na tara kenan babu fi sifatil amali fi sala wannan babi ne cikin bayanin sifar aiki a cikin sallah ana cewa sallah sallah to ya ake aikata ta ya ake yin ta firatikal a aikace malam zai gaya maka siffar yadda ake aiki a cikin sallah babun din nan ai babi ne fi bayani sifatil amal cikin bayanin siffar aiki aikin kuma kaulan na faɗi kamar karatun fatiha da tasbihi da tahiya da kabbarori wa fi'ilan da kuma aiki na gaba ka gane ya aka ce al'amal idan kai magana ma amalu ne amma ba fi'ilu bane akwai bambancin al'amalu da alfi'ilu al'amalu ka gane ai ko a zuci ka kudura wannan aiki ne amal ne na zuciya amma shi fi'ilu wanda gaba ta zahiri kake motsawa shi ake ce masa alfi'il shi yasa nan malam ya hada maka siffar al'amal sai yace qaulan wa fi'lan a shi qauli din ba da harshe ake ba shi harshe ba motsi yake yi ba qaulan fadi wa fi'lan da kuma aiki na gaba yanda ake yin sa fi salawatul mafrudat cikin salloli ababan farlantawa wa fi bayani ma yakasulu biha da kuma cikin bayanin abin da yake saduwa da waɗannan salloli na farilla ba su kaɗai ba minan nawafili na sauran nafilfili nawafili ya sadaka ko nawafili a tunki suna da min ba minan nawafili har fuljar ne min ɗin ayi minan nawafili na nafilfili kalme kamar ruku'u kan ruku'i kamar nafila ruku'a nan bi ma'anan nafila yawan bare bare za ce raka yake ko yau raka yake yana nufin nafila yake ba sa cewa falula farula raka eh to to asali ya samu min babu tasmiyati shay'i bi ismi ba'dihi babu ambatan abu da wani bangaren ruku'u ba wani bangare ne da sallah ba eh to ana kiran sallah da ruku'u amma fa sallar nafila kamar ana ana kira da, da tasbihi ita sallar nafila subhatu duha ana sallar walaha to shi ma a cikin sallah akwai tasbihi a cikin ruku da sujjada to ruku anan yana nufin kan ruku kamar sallar nan ta nafila da ake yi ba'da zuhuri kafin sallar azhar wa qabla al-asr da wata ake kafin ayi sallar al-asr in muktarinta ya shiga wa ba'da al-maghribi da sallar da ake ta nafila bayan magariba wa ba'da al-isha da nafilar da ake bayan sallar isha sune ma yattasilu biha min an-nawafil sallolin da suke saduwa da sallolin farilla ai daga azhar tayi ne ake nafila kafin ayyuka kuma daga an yi ta ake tashi a yi nafila daga lokacin la'asar ya yi za a yi nafila kafin a yi ta bayan an yi magariba daga an yi da za a tashi a yi nafila bayan an yi da isha za a tashi shi ne ya ce yadda filu biha yana nufin arrawatul kenan wa ma ya tafilu biha aidan da kuma abin da yake saduwa da sallolin farillan dai min sunani da sunnoni can a matanin da yake maka minan nawafi ita ce maka wasunani ya gabatar da nafulfuli akan sunnoni saboda nafulfulin nan da ya ambata na rawafi sun fi kusa da sallolin farilla shi yasa ya gabatar da sallah ta sunna bai gabatar da nafulfuli amma a ƙa'ida aka ce farilla ba sai a ce sunna ba sannan a ce mustahabi to amma nan sai gabatar da nafila akan sunna saboda nafulfulin sun fi kusa da wannan alfara'in din ko a salawatul mafrudatu din wa huwa abin da ake ce masa ma yattasulu bil fara'idi min sunan shine alwitr raka'a nan ta wutir ta fi kowace sallah karfi in dai ba farilla ba ce wa qad ishtamalati sifatu hakika wannan sifa ta yanda ake yin sallah tana allati zakara da malam ya ambace ta tana kunshe ala fara'ida da farillai irin nata ita sallah a cikin ayyukanta akwai farillai wa sunani akwai sunnoni wa fada'il akwai mustahabbai wa lam yumayyiza amma malam bai rarrabe ta ba dama practical yake maka kawai yanda ake sallar yanda ake gina sallar ba ruwansa da karatun fatiha kaza ne farilla ne ko sunna ko mustahabbi tsayuwa don karanta fatiha farilla ko sunna ko mustahabbi ruku'u farilla ko sunna sujjada kaza duk ba ruwansa da wannan surar sallar dama sifa yake maka sifatul amali fi salah shi lam yumayyizha bai rarrabe maka sunna da farilla da mustahabi ba a cikin ayyukan to sai malam ne a dau yace wa nahnu nubayyinu kullan min zalika insha Allah amma mu a cikin wannan sharhin da muke yi nubayyinu za mu bayyana kullum kowanne ɗaya min al-fara'id wa sunan wal fada'il kenan shine kullum din za mu bayyana kowanne ɗaya min zalika daga cikin waɗannan farillai da sunnoni da mustahabbai duk sanda muka zo gun wani aiki daga cikin ayyukan sallah to za mu maka ishara mu ce wannan fa farilla ne a sallah ko mu ce maka wannan fa sunna ne ko kuma wannan fa mustahabbi insha Allah in Allah ya so insha Allah ta'ala za mu bayyana maka matsayinsa fi mahallihi a cikin mahallinsa duk inda aka ambaci wani aiki to a gurin ba za mu matsa ba sai mun gaya maka matsayin wannan aikin in farilla ne za mu gaya maka farilla ne in sunna ne za mu gaya maka sunna ne in mustahabbi ne za mu gaya maka mustahabbi ne malaka wa yukazu min kalamihi ana riko daga zancen nan na mai risala da yace في الصلوات المفروضات وما تصل بها من النوافل والسنن ana rukon cewa anna man ata bi salatihi lalle duk mutumin da yazo da sallarsa ta farilla ko ta nafila ala nahu ma rattaba abu sa yanayin yanda malam ya rattaba ko ya jeranta wallan ya alam sha'an min fara'idi salati amma ba a gefe guda bai san komai ba daga cikin farillan sallah wala min sunan ya bai san komai daga sunnonin ta wadan da gaya maka sunna da farilla da musahabi a ciki ba wa fada'il ya bai san komai daga cikin mustahabban sallah ba zahirin zancen malam yana nuna anna salatahu sahiha cewa sallarsa ingantacciya ce to wa huwa sahihu wannan zancen haka yake ingantacce ne amma fa da sharadi in kana akaza wasfaha an alimi in ya zama ya karɓi siffar yadda ake sallan a wajen malami ya zo ya samu da to malami ni fa na balaga amma bai iya sallah ba a koya mu yadda ake sallah sai malami ya ce kaga haka shine tsayuwar sallah za ka kudula niyya a zuciyarka niyyar nan kuma farilla ce sai ka ɗaga hannunka haka ka ce Allahu akbar wannan kabbar haramar matsayin ta farilla ne sai ka karanta fatiha fatihar nan farilla ce bayan ta ka karanta sura suran nan fa sunna ce bayan haka sai ka ce Allahu akbar kai ruku kaga yadda ake ruku'un nan zaka daidaita wuyanka da bayan ka eh shi ake yi a cikin sallah kuma yin ruku'un nan farilla ne in ka bar shi baka da sallah sai ka ce sami Allahu ya bari sai ka dago kaga dago wannan in ka dago yanda na tsayan nan sai ka tsaya ka nutsu kafin ka tafi domin dago wannan farilla ne kuma daidaito wannan da ka gana shi ma farilla ne sannan ka tafi sujjada ya siffanta masa sallah A to Z ko min alifiha ila ya'iha tun daga alifun ɗinta har zuwa ya harafin ƙarshe bai bar komai ba kuma ya koya a gaban malami ko a ƙauli na farko aka ce in yi sallah a haka sallarsa ta inganta ko baya iya ware farillai da sunnoni da mustahabbai in dai a wajen malami ya karba ba ya tashi kawai a gidansu ya ga ana yi ya koya bai je makaranta ba kuma bai tambayi malami ba a ƙauli na farko fa kenan aka ce a in yi wannan kuma ya shiga neman ilimi yadda zai bambance matsayin ayyukan to sallarsa ta inganta wakila a ƙauli na aka ce kai tabbudu sallar nan ta ɓaci ko malam ne ya koya ma in malam ya mutu fa nan gaba wa zai gaya maka farilla da sunna da mutu ina fata an gane a wani ƙauli aka ce ko ya karɓe ta a gun malami in da ya dogara da wannan bai je makaranta ya san farillai da sunnoni da musahabbi ba to tabbudu sallar nan ta ɓaci waliza domin haka ne ƙala ba a zuhu shashin magabata yake hajatuna ila ma'rifatil ahkami buƙatar mu ta addini zuwa ga sanin hukunce hukuncen ibada akadu shine mafi ƙarfi min hajatuna akan buƙatar mu ila ma'rifatil sifa akan sanin siffar yadda ake aikin ibada mu fara sanin hukunce hukunce me hukunci kaza farilla ne kaza sunna ne kaza mustahabbi ne kaza makaruhi ne kaza yana bata sallah kaza yana jawo kabri da ba'adi shine hukunce hukunce to buƙatuwar mu zuwa ga sanin wannan akabu shine mafi ƙarfi akan buƙatuwar mu ila ma'rifati sifa to alhamdulillah sai mu ce fa awwalu sifa al-ihram farkon sifa dai shine kabbarar haram alhamdulillah eh A'a, to kaga shahada kenan. Yau kamar ka ce kayi digiri ne baka nuna kwali ba. To kaga shi ba na bukatar sai ka je ka karanta. Kaga fura fura tukal kenan. Shi ne sifatul amali fi sayyara ko fi qiyadati sayyara. kuma ya sa ba hannu kuma ka daka burki ka sa shi gida ka yi fashi amma bai yadda ba da za shaidar ka iya to ka ga to ballata za ibada fasulun askari shafi ɗari da talatin da nawa yajibu alqada'u ramakon azumi yana wajaba bil fitri da cin abinci da rana a cikin watan azumi walau hawan koda da mantuwa ne ba ruwan shari'a da kamanta sai ka lama guda ɗaya. Au jahalan ko a jahilci ne, shi bai san in ana azumi ba a cin goro ba, ya yi so kawai tuwo da ruwa ne ba za a ci. To, da haka, ai azumi da an san ba a ci ba a sha. To, ba rab kanuwa ba ko da jahilci ya ci wani abu a cikin yinin azumi ko ya sha wani abu, to azuminsa ya kare. au mukurahan ko tilasta masa aka yi ba an ce rufi atin akalamu ko ala salasin ba an ɗauke alƙalamin rubutun alhaki akan mutum uku ko alkaɗa'u wani siyanu wa masu kurihu alai kuskure in kai Allah ba zai kama ka da laifi ba ko mantuwa in ka manta latuwa kizina ina kina a wakaɗa'ana Allah ba zai kama ka da laifi ba mastukurihu alai abin da aka tilasta musu ba mantuwa ba ba rashin sani ba kamar aka kama mutum aka dura masa giya ya sha yayi tatul bai da zurfi ko daya ko kuma aka nuna masa makami in baka sha giyan nan ba zan harbe ka ko zan yanka ka ya dauka ya sha kuma halal ya sha bai da zurfi ko daya wajen suka tilasta masa aka to amma in a cikin azumi ne sai ka raba guda ɗaya an ji babu laifi baka saba wa Allah ba wannan babun sa daban amma azumin nan fa sai karama ko tilasta ma akai wajen karya azumin sai karama wannan azumin guda daya aune auli maradin ko kuma a dalilin rashin lafiya ne ka gane ai fa in kuntum marada aw ala safarin fa yakun min ayyamin ukhra ko rashin lafiya ne yasa ka ajiye azumi to bayan sallah fa sai ka rama au haibin ko jinin haila ne ya zo mata a cikin watan azumi sai ta rama kwanakin jinin nan au safarin ko bulaguro yayi wa in kuntum marada au ala safari ya ajiye azumi saboda tafiya dukkan wannan ya jibul qada'u duk shi tafiya da su ramakon azumin wannan yinin yana wajaba au nawa ramadana tadawu'an ko yayi niyyar wata ramadana tadawu'a amma a matsayin tadawu'i ina fata an gane shi daga wata bai ne azumin nafila a sai an ga wata an tashi bashi za ku kala magana kuma sai yayi niyyar tadawu'i kuma aka wayi gari aka ce ai an ga wata to sai ya rama wannan yinin au nazarin ko yayi niyyar bakance da yi wa Allah alƙawari kuma a cikin watan Ramadana sai ya rama wannan yini. Au qada ko yayi niyyar ramako alhali kuma an ga wata ya tashi da ramakon azumin Ramadana kaga ai azumi yayi to ramako kai amma wannan yinin bayan sallah sai ka rama shi. Au zanna baqa al-layli ko yayi zaton wanzuwar dare ya tashi da dare lokacin sahur yana zaton akwai sauran dare au dukulahu ko kuma yayi zaton shigowar dare an yi gajimare ko hazo yana zaton rana ta faɗi sai ya buɗe baki fata bayyana kilahu sai saɓanin zaton nasa ya bayyana saɓanin abin da yake zaton ya gama shan ruwa ya sha kununsa da na tsamiya kawai da hadiri ya ja sai ga rana ta to sai ya raba wannan yini ko ya gama sahur ɗinsa ƙarshen dare duba agogon da zai kawai sai ga biyar da rabi ya kulle ɗaki ana sanyi bai ji kiran sallah ba ya tashi bai duba agogo ba yana sauri sai da ya gama sauri ya duba agogo kawai ya ga biyar da rabi ta yi kaga ta bayyana kilafu saboda haka sai ya sai ya rama wannan yini a wuri tala amma yumkin dar huhu ko kuma ya haɗe abin da zai iya tofar da shi wani abu ne a bakinsa ya makale a haƙolinsa kamar wani nama da ya makale a haƙori gari ya waye ko ni dibino sai ya sako harshensa zai iya tofarwa amma sai ya haɗiye to sai ya rama azumi shi ma in ya sako harshe inda zai iya tofar da shi amma in bai fito harshe ba yana makogwaro sai ya haɗiye wannan ba kuma amma in ya sako harshe kaga yana da damar da zai tofar to in ya mai da shi cikinsa ya haɗiye sai ya rama azumin an wasala ila halkihi ko wani abu ya sadu zuwa makogoransa jizokin da ɗanɗanawa ya ɗanɗana gishiri ko ya ɗanɗana suga iya harshe da niyyar zai tofar ya tofar da ya mai da ya harshensa sai wani abu ya na zaƙin ko na gishirin a makogoransa sai ya lama wannan azumi a wikiti halin ko kuma sanya kwalli kwalli ya sa da rana a watan azumi sai kuma da ya fata ba dina sai ga kullum aiki ko yayi kaki ai ana kasar kulli yana haka sai ka ganshi ya biyo majina kuma alhali a ido aka sa saboda mahadar su ɗaya ne kunne da ido da hanci da baki duka jijiyoyinsu a haɗe su almanafis ake ce musu duka suna da alaka da juna baka ga idan kana mura sai kuma ka yi ta majina ko in kana ciwon ido sai kaga hanci yana yoyo wani mawaƙi ba ce duk abin da ya taɓa hanci idanu ko me ruwa suka yi yawwa duk abin da ya taɓa Najeriya ko to ya taɓa Nijar ba wani mawaƙin su yana faɗa saboda dama a haɗe suke to ko kwalli kasa a ido da rana a cikin azumi idan ka ji ɗanɗanansa a makogaro ko kai kaki kaga ya fito a cikin majina to sai ka rama wannan azumi an wudu'i ko alwala wasala ila halqihi ma'ul wudu'i misali yana kurkurar baki sai wani abu na ruwan alwalan sai ya wuce bakinsa ko ya wuce makogoransa to sai ya rama wannan yini aw sa'udin ko kuma dure ta hanci muka ji as-sa'ud ta hanci ya shaki wani abu sai ya wuce masa ta makogwaro to sai ya lama azumi wani gaddi wani malar raza a maiduguri ana azumi fa ya ɗauko an gudu yana shaƙawa aka ce malar raza azumi fa ake yake ai wannan sama yake hawa wai sama yake hawa arba ai ka san ban rabi au ta kadirin fi uzuni ko kuma aka diga masa wani magani a cikin kunne sai ya ji ɗanɗanon maganin a makogo to kaga irin allura nan da ake nisa kwalara ake ce mata wanda aka maka allura ko a duwawu sai ka ji ɗanɗanon ɗacinta a makogwaro to wannan ma tana karya azumi la bi dukuli zubabi amma banda shigar kuda kuda ne ya shige maka kana azumi har ka haɗiye wannan ba komai azumin ka yana ai ai ba kai ka kawo shi kasa a bakin ba waɗancan duk kai ka sa su ruwan alwalan ba kai ka ɗebo ka zuba ba eh na kunnan da na idan kwallon duk kai ka sa kayanka wannan kuma ba ɗaukowa kai ka sa a baki ka haɗe ba eh to bari mu ƙarasa wanda sai yi magana banda shigar kuda au gubarin ko ƙura ana iska sai ka shaki ƙura har in kai kaki kana ganin ta a cikin majinarka wannan baya kare azu au hukunatin ko kuma allura ta sirinji shine hukuna da sharaɗin ba a jin ɗanɗananta a makogwaro. Au itilamin ko kuma mafarki ya yi da rana na sha'awa har ya yi mani a cikin watan azumi ba ya karya tun da ba jima'i ya yi ba ba da gangan ya yi ba. Au ta sabbaha bi gusuli bi gusuli janaba ko ya wayi gari da wankan janaba bai yi ba. Ya yi mafarkin da daddare ko ya yi jima'i da daddare bai yi wanka ba har alfijir ya hudo ba komai azumin sa yana nan ya yi wankan janaba sai tafi masallaci. au haibin ko ta waye gari da wankan haila jinin ya ɗauke mata tun da daddare har ta ƙudura niyyar azumi har ta yi sahur amma ba ta yi wankan haila ba sai da alfijir ya hudo ta waye gari da wankan haila shi ma baya hana azumi a wannan yini shi ne ya ce maka in ɗahurat in dai ta tsarkaka wani wata ta ƙudura niyyar azumin ƙabla alfijir ka kudo alfijir in dai jinin ya ɗauke shi ne ɗahurat fa ba wai wankan ne ɗahurat ba ana maganan ba ta yi wanka ba sai da alfijir ya hudo a'a ta tsarkaka bi ma'ana jinin ya ɗauke wanda wata kuma ta ƙudura niyyar azumin ta yi sauri ko ba ta yi ba wannan ita ya ragewa jini dai ya ɗauke kuma ta ƙudura niyyar ƙabla alfajiri to dan ba ta yi wankan haila ba sai ba hudo alfijir wannan azumin ta ya inganta alhamdulillah sai me kace ne malam Na'am. Eh. A to wannan bari mu gama karatu ma yi saboda lokacin da aka yi. To ina ne a karabu? Babun taqdiruhu haza babun kenan. Bai ce babun zakati ba ai. Babun wannan babi ne azzakatu kada ita zakka fardu ainin farilla ce ta ainihi dan babanka ya cire zakkar dukiyarsa kai ma kana da dukiya to bai dauke maka ba kai ma sai ka cire wata ka farilla ce ta ainihi akan kowanne musulmi da zakka ta waje ba a dukiyarsa alal hurri amma farilla tana tabbata ne akan yantacce banda bawa almaliki mamallakin dukiyar banda yaron kanti banda wanda aka bashi kiwo ko aka bashi kulawa da dukiya yantacce almaliki mamallakin dukiya almaliki lin nisabi ko wanda ya mallaki nisabin zakka gwargwadon dukiyar da zakka take waje ba a ciki minan na'ami na dabbobin ni'ima ne laƙuma da tumakai da awakai da shanu wal harsi da kuma amfanin gona da aka girba ko aka tsinka ‘ya'yan itatuwa ne, wal aini da kuma farin kuɗi shine ainu a nan. In tammal haulu, zakka tana wajaba ne idan shekara ta cika fi gairil harfi wal ma'adini wal rikazi. Ka gane ai, zakka tana wajaba in dukiya ta shekara amma cikin wani abin da ya shafi amfanin gona, wannan Allah ya ce wa atu haƙƙahu yau hisadi. ku ba da haƙƙin zakka a ranar girbewa ba sai ya shekara ba in ya shekara ina za ka samu hatsi a rumbu an ɗiba an ce an ɗiba an sayar an yi aure an ɗiba an sayar an yi suna ina za ka samu gero a wajen manomi in shekara ta ce yawwa yau ma hasadi Allah ya ce وآتوا وآتوا حقه يوم حصاده والمعادن بدل ma'adanai baramun da ake tono zinare da azurfa ka gane ai wannan a ranar da aka fitar da shi ake ba da zakka in dai ya kai zinare ashirin ga shi da shi ma farin kuɗi ne zinare ne da azurfa ko da kana da wani zinare da azurfa da kace masa zakka shekara shekara to in ka tono shi a ma'adinai a ranar da ka fitar da shi in dai ya kai misali a ranar za ka cire masa zakka baya cikin wanda ake sharɗanta in tammal haulu wan rikaz da rikaz shine busan jahiliya dafnul jahiliya rikaz shine kudin da ka tono a cikin tukunya ta ƙasa ko ka je wani kufayi da da an taba zama ko ba baka san an zauna ba ka je tonon saiwa ko za ka tona shadda kawai sai ka tono tukunyar ƙasa a cike da zinare ko azurfa wannan shi ake ce masa rikaz to idan ya kai misali a wani ƙauli shi ma za ka ba da kumusinsa shi ba rubu'ul ushiri ba ne duk mun karanta wannan a risala mai askari kuma ya kawo ƙaulani yake wa sahihu anna qalilan rikabi wa kasirahu sawa'u shi babu zancen rikabi kenan a ƙauli ingantacce ko kaɗan ne in dai ka tono shi to za ka ba da kumusinsa amma in ba waɗannan guda uku ba alharsu wal ma'adinu wal rikab to sauran duka akwai sharaɗin sai shekara ta cika sannan zakka take wajaba wa in wasalar sa'i ko ah to wa in wasalar sa'i ko da as-sa'i da kada wasala ya zo wajen da ake cire zakkar in kana fil na'ami in ya kasance a cikin dabbobin ni'ima ne wa tamman nisabu kuma nisabi ya cika to zakka ta zama wajibi a wannan ranar ina fata an gane amma idan shekara ba ta yi ba wa in wasalar sa'i ko da kada ya zo a cikin dabbobi da ake lissafawa kuma nisabi ya kai ba za a cire zakka ba sai sun shekara wa in binatajin ko da nisabin ya cika binatajin da ɗan da aka haifa jiya wanda shi bai shekara ba ka gane ai shekarar zakarka ta ta kalato sai kuma dabbobinka suka tawaya ko ka sai da su ko wasu suka kasa ya zama ba su kai nisabi ba ana gobe ne shekarar zakarka sai ɗaya ta aihu dan nan da aka haifa kuma aka lissafa da shi nisabi ya cika to dole za ka ba da zakka kuma ba shi din za a ɗauka shekarar da ta waje ba wanda shekarunta suka kai ita za a ɗauka shine malam ya kawo maka alif mubalaga wa in bi nitaji ko da da ɗan da aka haifa ne shine ya cika lissafi na zakka to dole a cire wannan zakka au ibdalin ko kuma musanyawa yayi min nau'iha daga nau'inta ka gane ai yana da shanu da ya turke manya-manya ƙosassu sai dai ya sai da su sai ya so 'yan maruƙa kuma ‘yan malukan da ya ce sun kai talatin ba shi ne misabin shanu ba, to zai cire zakka a cikin ‘yan malukan da ya sayo ɗin. Tunda ya baddala waɗancan, amma min nau'i da nau'in, ɗan malaki shi ma saniya ne, to zai ba da zakka. Au amilatan ko kuma a'a dabbobin nasa ba na kiwo ba ne mai yin aiki ne shanun noma ne. to su ma in sun kai nisabi dole za a cire masa zakka au ma'alufa ko a bar yankowa ciyawa ya turke su a gida ba sa zuwa ciwo sai dai a kawo musu alaf shine abincin dabbobi a kawo musu dusa da kaikayi da kala da wane ne suna daure a gida ko ba sa aikin komai ko ba sa zuwa ciwo ba ko da suke turke shanu a gida ba to in dai sun kai nisabi dole a cire musu zakka la mutawalladatatan tan banda wacce take haifuwa minaha daga cikin shanu. Ka gani mutawallida? Bijimi ne ya yi wa ƙauna barbara suka aiki. To kaga wannan ya haɗa ruwa biyu. To ko ya kai lissafi ba za a masa tsakka ba, ko za a lissafa banda irin waɗannan 'ya'ya. eh ko rago ne yayi wa barewa barbala ko akuya ta yi wa gada barbala suka aihu shi yasa mai risala ta maka wala muta walidu min az-zibai ko wa shayi wanda suka haifi tsakanin bareyi da awakai akuya ta yi wa barewa barbara ko gada ta yi wa akuya ko tinsha barbara suka haifi 'ya'ya irin waɗannan 'ya'yan ba a lissafa su a zaka wa min wahashin haka nan ba a yi wa lamun daji da ka mallaka zakka ko kuma mutawallida min wahashin daga namun daji kamar ɓauna da saniya ɗin da nai misali da shi wancan da yake mutawallada min ha tsakanin rago da akuya aka yi barbara aka aihu to wannan 'ya'yan ba za a kirga su a zakka ko ɗan tauraye wa tunkiya barbara ta aihu shine mutawallada min ha ai daga cikin su ne suna tare domin wahashin shi ne akuya da gada ko barewa da tinkiya tsakaninsu aka samu barbara aka aihu irin waɗannan yayin ba za a kirga su a cikin zakka wa dummatul fa'idatu minha kuma ana talo fa'ida da aka samu minha na waɗannan dabbobin kana da dabbobinka da sun kai nisabi talatin sai babanka ya mutu ya bar maka gadon biyar ko shida ka gada to sai ka haɗa akan naka dukkan musu zakka naka ne ba za ka ce ai banda waɗannan waɗannan ai ba su shekara ba ai bana aka bani gadon su ko kuma bana aka mallaka musu ko bana aka bani kyautar su ko sadaka kai wa in bi shira'in lahu kai ko sai ya kai ma ita fa'idar ba kyauta ba ba gada ba kasuwa ka je ka sa kuɗi ka sayo shanu kuma kana da wasu shanu wanda sun kai talatin ko kuma a'a waɗannan da ka kawo ka haɗa su da waɗancan sun kai talatin to dole in shekara ta zagayo za ka fara musu zakka wa in qabla al-hawli ko da kafin shekara ya sayo wannan dabbobin ko ya fa'idance su ya gaje su a wajen ubansa kafin shekara zakkarsa biyomin da kwana ɗaya yau aka raba muku zakkar shanu ba zakka ba ne ne gado in ba zakkar ne wani ya cire ya baka kuma gobe ne ran zakkar ka to sai ka hada da ita ko da kwana ɗaya ya rage ka yi zakka sai ka fa'idanci wasu shanu to gobe sai ka lissafa da su a cikin zakka ba za ka ce wani aiki ya je na mallake su ba su shekara ba to sai mu tashi amma la la li aqalla banda ƙasa da yini ɗaya banda ƙasa da kwana ɗaya yau ne ranar zakkar ka kafin ka cire zakkar kuma da asuba sai a kawo maka kyautar shanu ko ka gaji shanu to waɗannan sai kuma baki inda ya yi ƙasa da kwana ɗaya amma in sun kwana a hannunka sannan zakarka ta zo to sai ka hada da su a cikin zakka a kana ji ana cewa ko ƙwaya ɗaya ce wa in bi litajin fa yace wai ba wa in bi na ta'iji ba bayan ka yi zakka da ba ta kai ba amma kafin ranar zakar ya kewayo wannan kuma sai bari ko a ranar zakar aka haife su ko a yau aka haife su kafin ka ba da zakar ba za ka lissafa da su ba babu zakar akan ka sai sun shekara ai ranar ta zagayo ba su kai lissafi ko sai kuma a ranar aka haifa maka suka zama lissafi a wannan ba zakka sai bari amma inda jiya aka aifa maka su yau ne ranar zakar shi ne da san da muke yi ko da da kwana ɗaya ne to dole za ka lissafa da su ko aifa ma aka yi ko gada ka yi ko saya ka yi ko kyauta aka baka in dai sun zo kafin ranar zakar ka da ranar ta zo kuma an kirga da su ya kai misali dole za ka cire zakar sai me ina za mu tashi daidai hannun masa'il shafi na ashirin da takwas malam mai ahalari maulahu ta'ala ya ce wa ya harumu alaihi takiru salati an auqatiha magana da muka yi ɗazu wannan damirin yana koma ga almukallaf din nan da aka ce awwalu ma yajibu alal mukallafi to wannan ya harumu alaihi dinnan yana haramta lil mukallafi ko alal mukallaf yana haramta ga balagagge mai hankali ta akiru salati ya jinkirta sallah an auƙati ha gabarin lokutanta a dalilin wani kasuwanci da yake yi a kasuwa ko a dalilin wani aiki da yake yi a ofis ko a dalilin wani kiwo da yake yi ko wani noma da yake yake bari sai ya ƙarasa kunya kaza sannan ya tashi ya yi sallah alhali lokacinta ya yi to ya aikata haram da kowane irin dalili a kansu ne Allah ya saukar da fayaƙula rabi laula a kanta ne ila ajalin ƙaribin fa a saddaka wa a kummina salihin saboda haka haramun ne mutum ya jinkita sallah gabanin lokacinta wala ya hinnu lahu suhbatu fasikin baya halatta ga musulmi ne hankali balagajje ya yi abokanta da fasiki inda ka san wannan fasiki ne mashayi ne ko ɗan ƙwaya ne ko mai neman mata ne ko ɗan caca ne ko ɓarawo ne to haramun ne ka zama abokinsa kar ka yadda a ga kuna abokanta da shi saboda ɗabi'a tana fatar ɗabi'a kai ma in dai kuka zauna tare sai ya koya maka wannan fasikanci to kwata-kwata ma haramun ne ka yi abokanta da shi wala mujalasatu kai wala zama da shi ko ba abokinka bane in ka san can majalisar wane da wane fasikai suna zama haramun ne ka je ka zauna a guri haramun ne a ganka kana zama a guri zama da shi ma haramun ne ko ba abokanta za ku yi ligayi darura zaman nan in dai ba tare da wata larura ba in akwai larura da sasa dole sai ka zauna da shi ba ka da yadda za ka yi larura ta gidan haya ko larura ta zama alumfar kasuwa ga alumfarsa ga kaka ko larura ta ofis wajen aiki ga kuna aiki a ofis ɗaya kaga wannan kazo na zo ne ba ka da iko da shi bayi da iko da kai amma majalisar da kake da ikon sai ka ga dama ka je in ba ka je ba ba abin da zai rage ka dan ka je ba abin da zai kare ka to wannan in ka zauna da shi ka aikata haram zama da shi din haramun ne ligani darura in ba tare da wata larura da ta sa dole sai an zauna da shi wala yaqlubu ribal makhluqin shi al-mukallaf din nan kar ya dinga neman yardar makaluki na ababen halitta wato mutane ‘yan uwansa ko neman yardar wani algami dai ya dinga masa hidima to kar ya nemi yardar duk wani makaluki bai su kuɗi da ta hanyar saba wa mahalici in aka ce sai ka saba wa Allah sannan mai gidanka zai yarda da kai to ya je ya shekara dubu yana yana kinka kar ka yadda ka aikata abin da zai fusata Ubangijinka don neman yardar wani mai gidanka, ko don neman yardar matarka, ko don neman yardar abokinka, ko don neman yardar koma wane ne, kowaye, in dai neman yardarsa zai jawo maka fushin Allah, to bai halarta ka nemi yardar wani makaluki ya fi kudu da kaliki da saƙa wa mahalici. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallahu wa rasuluhu, Allah da manzansa, a haƙƙo shi ya fi cancanta an yi ruduhu su nemi yardarsa ba yardar waninsa ba Allah da manzon suka fi cancanta muminai su nemi yardarsu in kanu mumin inda sun kasance su muminai ne na gaskiya in har za su nemi yardar wani ta hanyar da za su fusa ta Allah to yana nuna su ba muminai ba ne in dai su muminai ne to Allah ne ya fi cancanta su nemi yardarsa ba waninsa ba alhamdulillah sai lokacin alwalayi wa fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a billahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله يا جماعه السلام عليكم ما شاء الله